بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da ɗaya ga watan ɗaya watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda shi ne ya dace da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna darasi na ɗaya a cikin suratu maryam da za mu fara yau wancan satin mun gama suratul kafi muna fatan allah ya azurta mu da faɗan daidai kuma ya ganar da mu abin da ba mu gane ba wanda ya muka gane ya daɗa tabbatar da mu akai idan za ku iya tunawa a karatun da ya gabata mun yi magana akan wata halitta da ake ce da ita ya'juj da ma'juj so yau kafin mu fara karanta suratul maryam za mu karanta kissar wannan halitta ta ya'juj da ma'juj ana yawan faɗanta suwaye ya juji majuji har da Allah ya ambace su alƙur'ani to shine abin da zamu tattauna kafin mu shiga wannan sura mai albarka ya juji da majuji wasu ƙabilu ne guda biyu manya-manyan ƙabilu ƙabilatani azimatani shi sa aka ce ya juji wa ma'juji kamar ka ce harut wa marut kenan wata halitta ce wata ƙabila ce ko ƙabilu ne guda biyu ko kuma wasu ka ce wasu ɓangare ne daga cikin bani adam halitta ce cikin halittar zurri'ar annabi adam kenan mutane ne ya da majoci ba mala'iku bane ba aljanu bane halittar yajuj da majuj zurri'a ce daga cikin zurri'ar annabi adam kamar yadda ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai maganganu gaskiya da aka yi ta faɗa da yawa riwayoyi Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin wani daga cikin littafansa wa tarkira da wasu malamai da ake ta bayanin sifofinsu masu ban tsoro da ban mamaki wasu gaskiya sun inganta wasu ba su inganta ba daga cikin waɗanda ba su inganta ba magana da ake yi cewa suna da a cikinsu akwai gajejjeru a yadda ake lissafin gajen takan halittar nasu wasu kuma su wuce ka take su ba a gajen amma kuma a yi bayanin fitinarsu za ta firgita ɗan adam ta tada hankalin shi an ce akwai wanda yake da suke da kunnuwa manya-manya su shimfiɗa ɗaya su lulluɓa da ɗaya da wani makamancin wannan malamai dai suna ta yin bayani wasu amma bai zo daga riwaya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba bai inganta ba kawai dai mu sani cewa ɗabi'a wannan halitta ne cikin banu adama kuma suna da ɗabi'a irin ta bani adama Allah ya taso ya tashe su ko sun yi gwagwarmaya zan ce da zulkarnaini da muka karanta amma gwagwarmayar da suka yi nan hana ɓarnarsu ne shi zulkarnaini ya yi sannan ku sani cewa duk inda ka ji ana maganar ya juji ma juji to mabarnata ne ƙalla ka samu halitta mai sha'adi irin ta ya juji ma juji qaumun mufsidun fi ghayatil ifsad mutane ne masu bala'in barna iya barna yasa qur'ani ma ce mufsidun fil ardi fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda Allah ma ce mufsidun fil ardi Zulkarnain ya yi zamani da waɗannan mutane ya zo tarar da su mutanen um, maƙotansu ya juji da majujin saboda bala'in da suke da shi suka nemi taimakon wannan babban sarki bawan Allah salihi mumini shi Zulkarnain suka ce dan Allah tunda Allah ya bashi Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi wa atinahu min kulli shay'in sababa to ya taimaka musu wajen sanya shamaki zai gina wata katanga ta karfe da za ta hana kabilar yajuj da majuj su ballo su shigo nan duniya su yi mutane tare ga Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani cewa wannan abun ya kasance a ƙarshen zamani ne lokacin um a oke su ƙarshen zamani za su fito wannan hana su da zulkarnaini yayi dole a ƙarshen zamani za su fito su ya juji majuji za su fito za su yi wannan barna da ake tsoro kuma za su ƙetare wannan katanga Allah zai ruddige katangar lokacinta to yanzu ma ana ba da labarin shekara nawa so tun a wancan lokacin suna ta ƙoƙari ya za su hauro katangar ne suna ta yin tono suna shirin ya za su balle wannan katanga to idan annabi isa ya zo ya sauka kun san annabi isa zai sauka to bayan annabi isa ya sauka to ya ji jama'a za su bullo za su yadu a bayan ƙasa za su kewaye annabi isa da shi da muminan da suke tare da shi a wancan lokacin a wancan lokacin da zai zo a baitul a wani dutse na jabal baitul maqdis kuma mumine za su shiga wani kunci a wannan lokaci saboda kewaye su da su wannan ya ajuji da ma'ajujin suka yi a matsayinsu na mafarnata. Da ƙarshe yadda Allah zai maganinsu saboda yawansu sun fi ƙarfin a yaƙe su. In kashewa ne za ka kashe iya kashewa, amma ba za ka taɓa ganin ƙarshensu ba. Da ka ture nan sai dai ka ga sun taho. da haka kawai sai Allah ya sauka musu da wata tsutsa tsutsa da tsutsa Allah ya halaka su zai halaka su ana ba labarin abin da zai zo nan tsutsa za ta yi ta shiga cikin hancinsu da wanda za ta shiga cikin makogoransu sai ta ci kashe su da tsutsan nan ta shiga jikin mutum sai faɗi ya mutu aka ce za ka gan su a zube kamar karmami daga baya Allah zai kawo ruwa za a yi ruwa mai yawa ruwan sama ya wanke su duk a zubar da su a cikin kogi da daji shi kenan an gama da su za su zamanto dukkan su matattu kuma mutuwar da za su yi yadda mutum ɗaya yake mutuwa a lokaci ɗaya haka dukansu za su mutu gaba ɗaya Allah zai kare annabi Isa da shi da mutanensa daga shirinsu Allah ya ba da labari a cikin Isra, har ɗan duba aya ta casa'in da biyu a cikin daga sun ma'at ba a saba ba. Mun karanta da ku, amma kawai don mu jera zancen ne ku ji kawai. Me Allah ya ce, aya ta casa'in da biyu, kar ka tsaya sai ka je aya ta casa'in da bakwai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
wannan ayoyin tun daga aya ta 90 da biyu zuwa aya ta 97 a cikin wannan sura mai albarka tana bayani ne akan alakar Ya'juj da Ma'juj da wannan sarki mai suna Zulqarnain waye Zulqarnain mun yi bayani shi Zulqarnain wani mutum ne salihi ba annabi bane a bisa zancen da yafi inganci cikin maganganun malamai an ce da shi Zulqarnain ne saboda yayi yawo a bayan ƙasa a duniya ya je farkon duniya ya je ƙarshen duniya mafitan rana da mafaɗan rana akwai wani da ake ce da shi al-iskandar al-maqduni wanda sunansu ya zo ya so ya iri ɗaya amma ba shi bane wancan kafiri ne al-iskandar al-maqduni kafiri ne shi ko wannan zulkarnain musulmi ne shi wannan al-maqduni din lokacin sa a bayan zulkarnain ya zo malaman tarihi ma suka ce a tsakaninsu akwai wajen shekara dubu na faɗi wannan magana ne saboda ko da a tarihi za a karanta wancan shi ma kada wani ya ɗauka wancan zulƙarnainin kafirin ne ba shi ba ne ba wannan al'iskandar al-makduni ba ne Allah ya bayani wannan isa a nan wannan cikin sura ya yi bayani ya zagaya ƙasa ya je ya je ya je shi yasa Allah ce sun ma atba sababa Abin da ake nufi ya bi hanya da za ta kai shi ƙarshen gabar da ƙarshen yamma sannan ta kai shi hagun ɗin da daman duniya gaba ɗaya bawan Allah ne mayaƙi mai jihadi har sai da ya je wata katanga da take tsakanin wasu duwatsu guda biyu shine hatta idza balaga baina saddaini saddainin nan jabalaini ne tsakanin duwatsu guda biyu da akwai ɗan rami a tsakanin duwatsun wata ƙofa tsakanin duwatsun wadda a nan ne ake tsammanin ya juji da majuji suna ƙoƙarin su ƙullo ta tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu su shigo mutane duniya su yi ta'adi ma'ana su a yanzu suna can a duniyar su su Allah ya ware saboda bala'in da suke tattare shi da ta'adi su ba abin da suka sani sai barna waɗannan duwatsu manya-manya ne a ƙasar Turkiya kamar yadda wasu malamai suke faɗa kusa da Armenia da Azerbaijan. Armenia da Azerbaijan. Da haka sai mutanen wannan wuri da suke makotaka da su Yajuji da Majuji sai suke nemi shi sarki Zulkarnaini ya zo ya musu wani tallafi da wani madadi da zai gina musu wata kananga ta ƙarfi da zai hana waɗannan mutane maɓarnata su shigo musu don kasu lalata musu rayuwa. Zulkarnaini ya ce ya yi alkawari zai yi saboda Allah. Su sun nemi su biya shi, fa hal na ja'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda sai ya ce a'a abinda Allah ya bani yafi wannan ma makanni fihi rabbi Allah ya kafa shi a bayan ƙasa ya bashi ya ce wa atina min kulli shay'in sababa yace kawai abin da nake so fa a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radman suka yi ta tara karafuna kamar yadda muka yi ta muku bayani tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu ya ce ku hura musu wuta aka hura wuta har aka zo aka gina wannan ainihin wato katanga sai ƙarfi ta yadda waɗannan mabarnata ya ajuj da majuj ba za su iya tsallakowa wannan katanga ɗin ba saboda tsawonta da ƙarfinta shine Allah ya ce fa masba'u an yazharuhu wa masba'u lahu naqaba ba za su iya tsallaka katangar ba kuma ba za su iya huda shi ba har zuwa yau suna ta kokari suna ta himma yaya za su yi su fasa wannan katangar shi ba Allah bai ba su dama ba so shin shin wato su ya juji da majuji din nan suna da addini ne ko ba su da shi wani zai iya tambaya dan an tambayi wani malami aka ce wai ya juji ma juji nan ka musulmi ne ko kafirai ne ko mene shi ne malamin ya yi ta faɗa yake cewa ya ce abinda Allah bai yi magana a kansa ba me mutum zai zo ya da hankalin sa can ba kawai an ce ma mutane ne mabarnata ina fata ana fahimta to na farko dai ya juji ma juji bani adam ne Hafiz ibn Hajar ya ingantar da zance cewa suna da alaka tushensu yana da alaƙa da annabi Nuh wani ɗan annabi Nuh mai suna Yafis to ta ta ƙarƙashin zuri'arsa ce suka bayyana kamar yadda ya faɗa a cikin fatul bari kuma a ƙarshe dai ‘ya'yan annabi Adam da Hawwa ne kamar yadda riwaya ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama riwayar Imran ibn Husayn a wata tafiya da yayi cikin tafiyoyinsa yayi ta sauri yayi ta sauri sai ya wuce sahabbai kawai sai aka ji yana karanta wasu ayoyi guda biyu da ƙarfi yana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد har sai da ya ƙarshen waɗannan ayoyi annabi yana ta faɗa da ƙarfi ji tsoron Allah lalle girgizar tashi alƙiyama wani abu ne babba ranar da za ku ga kiyaman nan mace mai shayarwa tashin hankali ya kai ta wullar da ɗanta mai ciki tsoro da firgicin da ke cikin kiyama ya kai ga taɓarar da cikin tashin hankalin alkiyama ya kai ga kaga mutane kamar suna cikin maye sun sha kwaya Allah ce wa mahum bi sukara walakin na azab Allah shadid yayin da sahabbai suka ji wannan ayoyi annabi yana karantawa yana daga sauti sai suka yi ta sauri suka ce kai lalle akwai wani abu tun da muka ji annabi yana wannan maganar yana karanta wannan ayo yana magana akan tashi alkiyama suka zo suka haɗu sai manzo Allah ya ce kun san wace rana ce wannan rana da nake faɗa suka ce ba sani ba sai ce to rana ne da mai kira zai yi kira ya kira ubangijinsa yau mai yunadi adam ko yunada Adam, ranar da za a kira annabi Adam, Ubangijinsa zai kira shi, ya ce, Ya kai annabi Adamu a cikin kiyama kenan. Ka cire mana wani kaso daga cikin zurri'arka na ’yan wuta, sai Adam ya ce, Yanzu a cikin zurri'ata akwai rabon wuta? Menene rabon wuta? Allah zai ce da shi duk cikin mutum dubu ɗaya, ka ciri mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne ‘yan wuta, gaba ɗaya shi ne ɗan aljanna. Imran ibn Hussein yake cewa wannan maganar da annabi ya faɗa sai ta tsoratar da sabai, kamar yadda kuma yanzu nan kuka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuka yi ajiyar zuciya. sai suka tsorata suka yi shiru shi da kansa ya ga cewa sun shiga damuwa a ce a ce duk mutum dubu ɗaya a ciri mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne ‘yan wuta? Za Allah ce to kai albishirinku, na rantse muku da wanda raina yake hannunsa, wa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran Muhammadu yake hannunsa. ko kuna tare da wata halittar da wallahi in dai ta shiga cikin mutane sai ta ƙara musu yawa wannan ɗari tara da casa'in da tara ɗin nan ana nufin ya ajuji wa ma'ajuji ne kaji yasa aka ce suna da bala'in yawa kai bari ka ji ɗan ya juji da majuju fa mutum ɗaya ya juji da majuju ba zai mutu ba sai ya ga 'ya'yansa da jikokinsa mutum dubu kwarai kuwa duk wani mutum ne da wahala wani ya rayu a ciki bai samu jikoki da yaya mutum dubu ba su kansu ba san adadin yawan su su balle san adadin jikokin su da yayan su kuma mabarnata ne yace to ai yawan ku ku yanzu a cikin al'ummar tawa in an faɗi yawan yawan ku ai ba ku da yawa ai mafi rinjayen wanda za a ɗiba ɗin dama a cikin mai waɗannan mutane ya juji da ma jujin ne. Sai sahabbai sai suka ɗan ji sanyi sanyi suka ji daɗi. Ya juji da ma jujin nan Allah ya halicce su ne sun zo duniya ne da man liyufsidu fil ardi kawai don su yi fasadi a bayan ƙasa su yi ɓarna wa mutane kuma ɓarnar su lalata wa mutane rayuwa. Hadisi ya zo daga Abdullahi dan Amru riwayar Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da Al-Awsat mai mazaje ingantattu amintattu yace matukar aka sake su annabi yace matukar aka sake yajuju da majuju to sai sun lalata mutane rayuwarsu sai sun lalata mutane addinin su kuma walan yamuta minhum rajulun illa taraka min zurriyatihi alfan fasa'ida babu wani mutum ɗaya a cikin yajuju da majuju da zai mutu ba ce wallahi a cikin zuri'arsa sai ya bar mutum dubu yace kuma bayan su ma akwai wasu al'ummomi guda uku akwai tawul da tarif da mask wannan duk al'ummomi ne su ma da za su a wani hadisin na abdullahi dan amru riwayar imam al-hakim isnadi ingantacce wanda Allah yana cewa a yake shi al-ablan amr yake cewa shi yake faɗa hadisi ne mawqufi akan shi inna Allah azza wa jalla jazza al-khalqa asharata ajza Allah mai girma da buwaya ya raba halitta kashi kashi kashi goma ku lura da wannan hadisin ku gane shi kashi tara kashi tara daga cikin kashi goma nan mala'iku ne. Duk halittun duniya gaba ɗaya ka zuba su kashi goma. To kashi tara a cikinsu gaba ɗaya mala'iku ne. Shi wannan shi yasa ake cewa mala'iku sun fi mutane yawa, kamar ba ku gane ba hadisi ko? Halittar duniya gaba ɗaya Allah ya kasa ta kashi goma. Kashi goman nan kashi tara gaba ɗaya mala'iku ne kashi ɗaya ne sauran halitta sauran halittar ne kashi ɗaya sauran kashi taran mala'iku ne su su kansu mala'ikun sai Allah ya daɗa kasa su kashi nawa kashi goma wa jazza al mala'ikata asharata ajza mala'ikun sai ya kasa su kashi taran sun sai ya kasa su kashi goma kashi tara a cikinsu su ne waɗanda ba su da aiki sai tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kashi tara a cikin waɗannan kashi ina kashi tara nan na farko an kasa kashi goma to kashi tara a cikinsu gaba ɗaya yan tasbihi ne da bautawa Allah ba sa gajiya tun da Allah ya duniya aikin su kenan to kashi ɗayan fa kashi ɗaya kuma su ne ‘yan aikensa wanda yake ta aikawa yanzu ɗazu a can ba mun ce sau kashi ɗaya ne halitta ba to wannan kashi ɗayan sai Allah ya daɗa kasa ta kashi goma kashi tara daga cikin wannan halittan kashi tara duk aljanu ne kashi tara duka aljanu ne to kashi ɗayan ba shi ne bani adam kashi ɗaya ne bani adam to wannan kashi ɗaya na bani adam ɗin bani adam ‘ya'yan adam ko to ita ma sai Allah ya raba ta kashi goma kashi tara a cikinsu gaba ɗaya ya juji da ma juji ne kashi ɗaya ne sauran mutane to me za ka tada hankalinka don an ce a ciri ɗari tara da tasa'in da tara kaga ai bayanin ya fito ko ba gaba ne to to wannan yana nuna mana cewa mu mutane fa ba ma yawa bane da mu ya juji da ma juji nan yawan su ya wuce hankali kuma wannan yana nuna maka mala'iku kaga sun kowa yawa sannan sai aljanu aljani da kake ganin sa yana da yawa jinnu ba a sanar da wannan maganar magana Abdullahi dan Amr dan As ne Allah ya masa rahama haka ya faɗa um Allah ya ba mu labari saboda barnan wannan halitta ya juji majuji za su yi ƙoƙarin wato shigowa duniya wahum min kulli hadabin yansilun Allah ya ce ko ba ka bane ba za su ta bullowa ta ko'ina yadda ka san tsutsa duniyar tsutsotsi in ka sake zaga suna ta yawo suna shiga wurare to haka zaga ba na sunan shi ajuj da majuj wannan ta sa zulkarnaini ya wannan doguwar katanga kato katanga dan ya toshe su saboda barnar su zulkarnaini da ya tafi lokacinsa kuma ya tafi an ce su wannan ya ji da majuj um, suna da abincinsu suna da abin shansu kuma suna da hanyoyin da suke bi na ƙoƙarin su tsallako su shigo duniyan nan amma lokacin da za su shigo ne Allah bai kaddara lokacin yayi ba tunda zuwan su din karshen tashi alkiyama ne to har yanzu har yanzu da nake magana din nan malamai suke faɗa cewa ya juju ma juju suna ƙoƙarin karye wannan katanga da zulkarnai ne har yau kaga zulkarnaini ai ya ya ya ya taimaka mana suna kokarin su huda wannan katanga shine Allah ya ce fa masau an yazharu wa masau lahu anaqaba to bayan wannan akwai hadisin Abu Huraira riwayar Imam Ahmad da Tirmidhi tono suke yi ba an yi katanga ba to suna tonawa sai sun je karshen wannan katanga tunda ba su da karfin da za su iya kwakwale katangar ko to sai suka ce ai suna da ƙarfin da za su iya tonan ƙasa to suna ta yin rami rami rami suna so sai sun je ƙarshen wannan katanga a ƙasa ai duk tsiya dai katangan nan dai suna da farko ko to tun da zulkarnai ne ya kafa wannan katanga suna ta yin tono yakhriqunahu suna so su ainihin kuda wannan katanga din za su yi ta tonawa su yi ta tonawa har sai sun kusan isowa ƙarshe sai shugabansu wanda yake kula da aikin tonon sai ce ku tafi ku dawo gobe ku je ku huta gobe ku dawo idan suka tafi Allah da hikimarsa sai ya sake dawo da kasar wahalar da suka yi jiya nan sai su dawo su tarar da ita ta daɗa cikewa sai ce a ku daɗa tonawa ku yi tai ku yi tai ku yi tai Abu Hurairah yace sai sun yi sun gaji sai yace ku koma. Fa satakhriqunahu gadan gobe dai zamu je karshen wannan katanga insha Allah. Haka shugaban nasu yake cewa insha Allah waka hadisi yazo. Shine wasu malamai suke cewa to yana cewa insha Allah hanya ba musulmi bane ba kuwa. Suka ce in dai ya ce insha Allah to ba mamaki kawai yana cewa insha Allah ne dai kawai dai bakinsa ne yake faɗa insha Allah ne amma me amfanin tonon yana musulmi zai zo nan yana tono dai ya zo ya barna ya yi ta'adi sai su koma sai su sake dawowa sai su tarar da shi kamar yadda yake haka za su yi ta yi su yi ta yi su yi ta yi su yi ta yi malam sai har ranar da Allah ya kaddara duniyar ta zo ƙarshe lokacin da Allah ya rubuta za su bullo to idan sun yi wannan tono sai Allah ya ba su dama in suka tone din sai su fashe katangar to sai su bullo to shine zaka ji an ce ya juju da majuju sun bullo to shine da zan ka gaya muku bayan annabi Isa ya sauko lokacin annabi Isa ya sauko ya sauko shine za su kuma wanda zai su fara tararwa shine annabi Isa da shine mu'minan da ke tare shi na'am kenan duka wannan bayani yana nuna mana labarai dai na ƙarshe abin da zai tabbata shine akwai wata halitta da za ta zo mai suna ya juj da ma'juj a ƙarshen zamani wanda kuma za su yi barna za su yi ta'adi abu na ƙarshe to idan sun zo sun yi barna sun yi ta'adi me halakarsu za su zo duniya za su yaɗa ɓarna ba inda ba za su shiga ba cikin maza da mata daga cikin ɓarnar da za su yi akwai kisa ƙwarai kuwa kashe mutane zubar da jini keta alfarma zinace zinace luwaɗi sata ƙwace fajirci shaye-shaye kai malam an ce ya kai kafircin da za su yi in sun zo za su rinka harba kibiyoyi su ce bari su harbi saman ma sai sun yaƙi na sama ma tukunna dan na ƙasar tsorata idan suka yi wato suka yi ta harbi suka yi ta harbi suna harba kibiyoyin su da masun su Allah da yake masu sai kibiyoyin da masun su rinka dawowa da jini in sun fado sai su fado da jini sai su ce mun rinjayi na ƙasa to ga na saman ma muna rinjaye su muna kashe su malam ta kai ba wanda zai kubuta daga ya juji da ma juji a wannan lokacin sai wanda i gudu ya je ya rufe kansa ya ɓuya a wani guri ko ya shiga rami ya ɓuya amma in dai a fili ne a bakin titi to baka zai kubuta daga ya juji da ma juji ba malamai suka ce wala yanju minhum illa man kana mutahassinan bil husun aw mukhtafiya ko ko mutum ya buya Allah kare kai ma lokacin daga cikin waɗanda za su buye su buye kansu din akwai Isa dan Maryam shi kansa sai ya je ya shiga wani guri ya makale da mutanen Annabi Isa dan Maryam da shi Annabi Isa din da mutanen Annabi Isan yunwa da bukata ya takura saboda ba a fita aje kasuwa ba, ba a fita aje gona ba, ba a isa a fita a yi wani zagaye ba. Yunwa an shiga an buya saboda zuwan ya juji da majuji. Za su koma ga Allah su yi ta addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisai, albarkacin addu'a da da suke ta yi shi annabi Isa da mutanensa musulmi kenan mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai turo da waɗannan tsutsotsi tunda kan ba a isa a yaƙe su ba sun fi ƙarfin mutane sun fi su yawa Allah zai turo da tsutsotsi masu tarin yawa su ta cizon waɗannan halitta ya da majuj su ta faduwa suna ta mutuwa kuma Allah da hikimarsa zai turo wasu manya-manyan tsuntsaye su ta zuwa suna cinye gawarta suna ɗaukewa idan ɗan ya juju da ma juju ya faɗi ya mutu sai tsuntsu ya zo ya ɗauke shi sama da shi ya tafi da shi ya je cinye ko ya je jefar da shi inda Allah ya so bayan wannan sai Allah tabaraka ta'ala ya aiko da ruwan sama mai tarin yawa a yi ta ruwa a yi ta ruwa a yi ta ruwa ya wanke ƙasa ga baki ɗaya wanda za ka zo ka tarar kamar ba su taɓa rayuwa a bayan ƙasa ba su wannan halitta tuntunin Allah ya kammala da su sun gama ta'adin da za su yi kuma sun tafi wannan shine ƙarshen yajuj da majuj za su zo kuma zuwansu yana da cikin alamomin tashin alkiyama idan har an ce su yajuj da majuj mabarnata ne ko to kuma me ƙarshen su me ƙarshen su ba mutuwa ba shine malamai suke cewa duk mutumin da yake daga darar cewa shi mabarnaci ne zai yada barna zai ta'adi a bayan ƙasa to duk barnarsa ai bai kai yajuj da majuj ba to zai zo ƙarshe lokaci ne ku ba shi lokaci duk wanda ya zo ya gallaba mutane ya addabi mutane ya hana su sakat ta'adi saban Allah wanda ba isa ai masa magana a ce bari bai bari don Allah ya so yadda yana da ƙarshe ƙarshensa kuma za a zo a neme shi a rasa to shi yasa duk wanda ya shirin sabawa Allah ko ya shirin yaɗa barna a bayan ƙasa to ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wata'ala kafin halaka ta zo ta same shi Allah ya karar da shi kamar yadda ya karar da yajuj da majuj idan gadara ku kashe mutane ne lokaci ne ku yi ta kashewa akwai lokacin da wallahi tallahi ba za ku kashe ba akwai lokacin da ba za ku kashe ba ku kanku ku kanku za ku nemi ina za ku rayu duniyar ta muku kunci ba za ku ji daɗi ba. Idan niyyar ku ku mulki ne, ku dawwama akan mulki. To ko kun samu mulkin akwai tsufa yi, akwai gajiya. Yanzu duk yadda mutum yake ji da wadata da wani abu akwai abin da wallahi yana gani duk yadda yake son sa wallahi bai iya cin sa ba. Haka ne? Yanzu yadda yaro saurayi matashi zai saka riga ya yawo a gari ya ji daɗi. wallahi tallahi dan shekara 40 40 da wani abu wallahi bai zai ji wannan dadin da wannan yaron yake ji saboda me lokacin sa ya riga ya wuce shi ma yayi nasa wannan ya wuce yanzu yana fama da iyali ne da ƴaƴansa yaya zai seta rayuwar iyalinsa yaya shi ma zai seta rayuwar kansa ya gama da duniya lafiya in aiki yake yaya maganar ritaya zai zo yi ritaya ya bar aiki yaya zai yi da ƴaƴansa yaya iyalinsa da ya tara yaya sana'arsa yaya kaza ɗinsa akwai abin da kana gani wallahi tallahi ba za ka iya ba sai dai ka sa yara su saboda lokacinka ya riga ya ƙure to duniya ƴan lokaci ce kuma komi da ka sani ɗan lokaci ne idan lokacinsa ya zo za a yi shi ko ɓarna ko alheri waɗanda suke yaɗa ɓarna a bayan ƙasa suke ta'adi suke cutar mutane suke ta'addanci suke hada kai da wasu ake hana bayan Allah zaman lafiya saboda neman biyan bukatar su ta duniya ko mulki ko sarauta ko dawaman dukiya ko dawaman matsayi ko tabbatar kujera wallahi tallahi kuna da ƙarshe ba ku da dawama Allah shine adda'imu shine madawwami duniyar kanta karewa za ta yi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai da ka sani na duniya mai karewa ne ubangijinka shine dhul jalali wal ikram shine zai dawama an zo ana maganar siyasa ana neman kujera ana neman ya za a ci kaza yaya jam'iyyar mu za su ci ana tattauna waya za a yi da suwa ne da suwa ne kawai sai wani sai wani ya ce ya wani abu da ya ba wani duk za mu sa a kashe su yanzu idan ka zaman cewa mutane karfan kafa ba yanda za su yi da kai sai a tura a kashe ka malamai ne na addini masu wazi yaya za mu yi da su masu tsatsauran ra'ayi wanda ba sa juyuwa da kuɗi tunda ba za su juyi da kuɗi ba za a sa a kashe su Allah ya tona asirinku Allah ya tona asirinku
Allah ya tona asirinku Allah kada ka biya musu bukatunsu Allah ka jefa musu firgici a zukatansu Allah idan sun shirya ka barar Allah kada ka ba su nasara akan duk abin da suka kulla Allah ka haramta musu abin da suke nema Allah ka bakanta musu rai da ci gaban musulunci da musulmai Allah ka taimaki gaskiya da masu kira akan gaskiya Allah ka wulakanta ƙarya da makaryata fara karanta mana suratu maryam
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يغثني ويغث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الله أكبر abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh